suke da su imani da mutaɓa suke da su suke jin ba ba su suna jin daɗin su ma da Allah ya hore musu su ya gani ba da wannan al'amjar wannan wannan mutane bi fa'li saboda wannan su wannan nabi kasancewa su ne suna zama da Allah sallallahu alaihi wasallam su Allah ya zaba su zama su ne abokan zama abokan tattaunawa abokan shawara abokan tafiya bayani abokan cin abinci abokan duk wani abu da za a yi a damar rayuwa to waɗannan mutane irin halin da mutum ya dangane da su shi ne halin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira mu ta tsawon addini da kuma kwaɗayin su ya dace yake wa kana da nabi sallallahu alaihi wasallam ya ta'ahharuhum bit-ta'lim wa at-tarbiyah nabi sallallahu alaihi wasallam ya bibiyar su da ilmantarwa da tarbiyya idan ka duba tarihin manzan Allah sallama da abin da ba da baya da kuma wasu abubuwan da muka ji a hadisan manzon sallallahu alaihi wasallam a wasu littattafai da halayensa babu ɗan adam da ya iya ilmantar da mutane ya shiga musu da ilimi da tarbiyya irin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ka iya cewa ba a yi malami mai koyarwa wanda ya san hanyoyin koyarwa sun da karatu kwakwalwar nan a ɗan irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in dai ba za a ga ilimi ne so a ce ko da mutane su karbe su karbe ne da su zuciya to ya kowa ya wa tarbiya da nuru da kuma tsarkake musu bukatun su su zama da kowa ya yi bukatun da shafi su zuciya mutane ne ba su ne tsakanin illa da ba da juna ya ce da juna da kuma rashin zaman lafiya tsabar zalunci mai ƙarfi shi ne zai kwace abin da yake dama da mai duke wani kuma zo da lafiya ba abin da zai same shi da ya tsaya ne za a ga yin kuma da sanari kuma sai da shekaru da dama a yi amma a nan saba salama ya zo ƙarfi da zuciyar mutanen nan suka zama cewa ba a taɓa samun dan adam da ya yi yaro da ƙarshen tarbiyya irin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai ce wani على مكان الأحزاب لقد يكدسوا أكل تعافوا بهذا من يمسجرد ويؤدبه إلى أن يكدسوا بآداب الود والإكرام والمجد والشرف والعبادة والطاعة يبقى لن يكدسوا لن تضر الشرورية بقوة والزهد بجنون الله بدرجة بعبادة الله in ka lura da yadda yake karantar da su waɗannan abubuwan da ke kimsa musu kowa ya ji cewa yana ƙaunar ɗan uwansa kowa ya ji cewa wanda yake mu'amala da shi ɗan uwansa ne kamar ɗan uwan ne sannan kuma da girma da alƙalami na mutuntaka sannan kuma da daraja ta ɗabi'arkata sannan kuma dukkan waɗannan an su a ƙarƙashin cewa bauta ce wa Allah da'a ce wa Allah subhanahu wa ta'ala shi ne cewa na da ana wani wani mutum ne wata rana ya tambaye wa Allah sallallahu alaihi wa sallam ya cewa ayyul islam khairu a musulunci wannan abu ne mafi alheri ma'ana wannan musulunci ne kowane musulmi nan wani da musulunci daban-daban ne yana nufin ayyul khisalul islam khairu yawa khisalul islam wannan abubuwa ne na musulunci da ɗabi'un musulunci halayen musulunci yanayin musulunci karnatar musulunci tarbiyyar musulunci a cikin waɗannan abubuwan wani ne mafi yake ƙara sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shi tu'imu ta'ama wa tuqimu salama ala man arafta wa ala man ta'a da aka yi a musulunci wanda abu ne mafi daraja mu ba sai ba da wannan saboda a lokacin wannan kuma ke so a fahimta akwai wata munasaba da ta sa ya faɗi wannan mene ne ne so yake ilmantar da mutum ka ci da abinci ma'ana ka ɗauki abincin ka ka bayar wanda ba shi da shi a ci da matalauci a ci da wanda ba shi da abin da zai ci shi ne mafi bikin aikin musulunci ba ke ɗaya sannan kuma in kana tafiya ka samu mutane ka yi musu sallama sawa'u ka san su ko ba ka su kaga wannan me yake nuna mana farko koyar da su al-ihsan koyar da su su zama su mutane ne masu kyautata wa juna shine it'amu ba na biyu bangaren da kuma kaka banda nuna bambanci kada ka ce ba zan sallama ba sai ga ɗan lulu ko sai ɗan jira ko sai ɗan ƙungiya ta wanda ba ƙungiya ne ba zan masa sallama ba a'a wanda ka sani da wanda ba ka sani ba assalamu alaikum wanda ba kuma ita ce kalma mafi daraja da za ta nuna cewa ga ni na kusa da kai kuma ba wa wanzu da shirin zan ba da maka ne ba wanzu da shirin zan ci ma mutunci ba wanzu da shirin zan taɓa a zuci da yau ba an yi kashe mutum assalamu alaikum an yi daga Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbata a kan ta ga ba ba da tabbata ba da wata hasana ba da wata mutunci ba da wata wani shi kenan wannan tsarin na zamantakewa wanda za su tabbatar da yawon daga tsakanin musulmi wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da wannan mutum ne ya koyi mana qala Abdullah bin Salam Abdullah bin Salam malami ne da yake malami ne Yahudawa kafin musulunta sannan ya musulunta yana cewa ya ba a yi da Nabi sallallahu alaihi wasallam da Madinata yayin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi Madina jiktu sai ya zo فلما تبينت فلما تبينت وجهه يعني ثبتت مستقر نكاني شيء عرفت ان وجهه ليس بوجه كذاب يجي ولكن هو مستقر لكن مستقر لكن لكن اذا لكن اذا ذنوبي لكن اذا لو يجي ولكن فهمت ان ثبتت لا يوجد ne ya ce cewa dukkan nan ba ne ya ba ba mutum ne wanda yake maka yi ba kuma ba wani mutum ne da bai yi kamar mutum kuma ya karanta abin da ya karanta a littafin yahudawa dangane da zuwa mutum Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba ya yi kuma kamar ya yi abin da abu sun san shi kamar da sakan yayan da haka yana zuwa da wurinka yace wannan shi kuma sannan wannan fuskar ba ce kamar da fuskar mutum فكان أول ما قال سيدنا تفرقوا أبن جيحبي ألوك سيدنا قد أردت أما أنا تفرقوا أبن جيحبي نجيبا تكوننا شيني يا أيها الناس يا قوتني أفشوا السلام ويا أسلم سلم دين ويا أسلم بأقوم بي ببركة بأسعى السلام عليكم wannan na sanar yana da wata kima da daraja ta musamman in ta gaya wa shi zai yi ka daraja shi ka yi zama ma ka ɗauke shi ɗan uwan yau to abu salama ne ne ne hikima cewa shu a yaya ma'ana kar ka taƙaita ta zuwa ga yawan da ka sani za ka ce abu ka yada shi ko ina ka ta faɗa daga an zanka assalamu alaikum assalamu alaikum abin da kake gaida mutane shi ne وأطعموا الطعام فإنه أشيد أبنتي وأنت بعد شيء واغسلوا الأرحام كونوا قسادا تدنوسي duk wanda dan uwanku ne ya yi to ku sanar da shi kana da ba kana da ɗanyi kana da gogo kana da ba kana da ita ko ne da ne ne da kun yanke ne to kar ka bar su ba ka bibiyar su kana sanar da zumunci sanar da zumunci da kafa da je ka kai ziyara sanar da zumunci da abun da sanar da zumunci da taimako na taya aiki da makamancin wannan kai ta tattara zumunci na aiki da zuwa kawai shi kansa a babban yau ka ɗauki wani da ka buga wa mutum da kuma da ne sun kace ina kwana a san lafiya baya ne sallama da sallama da kuma kula ya ya ya ya kowa da gaba da ko ne ko ne ne ka to ba abin da ke ka ga kan zumunci irin wannan to ba zan tana sai an hada shi da wani abu ne ko an hada shi da wani abu wannan mutum ko ya ne وصلوا إليه والناس نيام كما قدموا من سنة إنني الآن كان يسنى بجي إن كل هذا تدخلوا الجنة بسلام ذاك إلى الجنة لأن تكون بجي مقاومة حسنة عبد الله بن سلام yana zuwa kuma zuwa abin da kan yi na umma da Allah ko wanda ya ta iya ya haka da kuma kai wannan addini shi ne addinin da ake mun ga shi ne wata abdullahi ibn salam me ya salamu alaihi da yi ko kan ma salamu da ke ba da ji manzo Allah sallallahu alaihi yana kira aya ko aya da sallama kuma da nan kai da cewa ta kullu jannatin salam za ku shiga aljanna da aminci ta yi da ne wannan annabi da shi ko da hikimar ta wanda ko akwai rubutu da dace da inda ya mata a kai duk da su tarihi a wannan ko wani tarihi da alamun karanta a wasu masu ba tarihi domin da wani ba wa wani da ya labarin da wani alamun ba wa wani suna ya fi jiki ne da jira kamar yadda almanin ba da shi ma tarihi musulun da yana da wani a wani isra'il wallahi salam da ya zo da su yi wasu suka sa kira ya da ya da wasu da suka zo kuma da Allah sallallahu alaihi wasallam suka tsara Abdullahi bin Salam zuwa ga Yahudawa da suka zo ka tambaye ba su san nan su ne ba zan mu yi rawa in su ka tambaye su me ya matsayi na abu sannan suka ba su labari in an ce muku wani wani zuwa da sai su yi labari yidiyuhum qawmun murtun mutane ne masu iya kiran kanya su zama ma yanzu da za su dawo za su nemi na suka sama ya ga wani sai ga an za su yi tambaye su ma da za su abu na fi me ya ba sai abu na fi su ya kai ma wani kalmiya alimuna wa qur'anina ainihin jiki ne kuma ya kuma kama da ne shi kuma ta mai daraja da ne sai a yi kasa mai za a ce yanzu in na ce muku abdullahi bin salam ya musu kafin ko sai abdullahi bin zai ku sai ya yi kasa ya musu har da za a yi kasa ta ce ta ce ne a kyau na abu da kawai a yanzu a lokacin aka kasa lokacin ba wani da wani abin da hukunci na tsari ko kuma karatu ko a ba yanzu na cikin wani zuwa yanzu ba kuma ta zai yi suna rayu wani kuma da misali da wani ne a misali wakana da ku daga cikin darussan da na suka zama yake kyautawa a kamar kuma har yanzu yana cewa la ya yi hukun da ya zama man la ya zama ya hukun ba wani duk mutumin da mahukuncinsa baya samun ciwo kafin sa to zai ba ya yi ma'ana ba a ba a ciwo da ma'ana ba su kuma mutum da ke zaune da mahukunci mahukuncin da su yi kafin sa bai amince ba kawai da zai yi fitar baya sakewa da shi ne ma'ana laya ba duk wanda yake da wani mahukunci mahukuncin bai sake da shi ba bai sake da shi da shi ba yana tsoron da Allah ya ko ina kan da zai iya zuwa ba ta hanyar yara ta hanyar shi ta hanyar abun hawa ta hanyar shi ya sa wasu dubara da ya wasu ne kullum tsammanin yadda yake da kusa domin irin wannan kalmar zai ga ya yi. Duk wanda alƙawar da aka koya wa irin wannan ya sa ya samu hasala da kan. Annabi da Allah ya gaya masa cewa wani ne irin wannan zai ga ya yi. Kuma duk sun wata mutum a tare da domin zai ya sa musu hanyar da za su ga ya yi. Domin ga wasu domin irin wannan hanyar zai ga ya yi. Shi ne rasuluna al-Muhammad sun yi wannan kalmar. wannan matsala ta layin gudun jannata da layin gudun na da na mulki cewa da sun kasa abin kai biyu in aka ce wani zai shiga aljanna kamar wannan da ke layin gudun jannata ma layin gudun ya kuma wani ana nufin samun samun dukkan gudun da ke da wani abu tsakanin da wani jira samun ba su ta aljanna za mu ga wasu hadisansu da suke nuna tsohon da ya mutu alhali a zuciyarsa akwai tsoron kwayar zama da imani shi kuma a cikin sama da zai ba da suke yara ta fara yin wani ga wani kafa wannan ga wani zuciya wani bayani wani zuciya malamu ce abu da ake yi shi mu lura da wani abu cewa maganganun manzan da su ba wa duk inda ya tsaye mutum ne ya hadisi da ta ce da gare duk ba wani da ya wannan ayi da biyu magana da ta ba wa sallama ba ta kada wa ba wannan ya kuma da wannan sai kuma ne da wani ya din da haka ne dole a ce wannan hadisan da abin da ake yi dole suna da ne suke karkata shiga aljanna suka ce iri biyu shiga a nan iri biyu tsarin ne da za a shiga ce nau'i na farko shi a cikin masu musulman aure shiga aljanna kai tsaye karar farko nau'i na biyu shine al-dukhulul ma'ani shiga aljanna ta bangaren makowa ma'ana lamarin mutum da ƙarshe to zai shiga aljanna suka ce abin da ake kira shi akwai mutanen da in suka zo bayan an yi misali kowa ya zama da su zai musu kitabi ba ba a ba su da ba su da har wanda sun shiga aljanna a wani ne ga دخول الأولين في الجنة كيف تنظر هو أي كتاب أن أرى سبيلي ألا يجرى كرسي يوم الجنة بمن تجرس الجنة ذلك تكرر في أولين إذا كان المعاني ذهبنا نعيم ما معاني تدور معاني نمطها معاني مقومة ita ɗaya shi ne wanda saboda wasu laifuka da wannan mutum ne wanda Allah bai so ya zama a kama ba tun da dama ne ke zama a lafiyar su da an mutu rafi wa yau su ne mai da ke zama sha Allah ba ya zama a yi suka ce amma ya zama wani abu da ya kai wani ba shi ne ne yi wani sha a wani to za ka yi samun wanda Allah bai so ya zama a kama da ne ba ya zama a yi da kuma da ya zama a yi Allah bai so ya zama a kama ko ya zama zai na shigar da shi wuta a abokan da shi sannan da ƙarshe saboda imanin nan nasa mai tsaya da wani mutum nan sai a koma wani ya fara sai a kai da shi da wuta sai a tashi a cikin kayan nan ya shiga aljanna dubulan ma'ani ba dubulan tawani ba da haka wani mutum da ya kuma jannata sai a fara ba shi ma'ana la ya kuma dubulan tawani wa kan yau kuma dubulan ma'ani ba da tasfiyar ko zai iya shiga shiga ta ƙarshe bayan ya zo da sai ta yi ne ta ba yanzu ka yi wani mutum ne a muni kullum ne ya shiga da Allah ba su ko ya da mu ko ka ne ga imani ga tauhidi ba mu ba ne amma ko yana da shirin da zai ta ba kaga wa kan ne yau shi wallahi kullum ne mata ma'anar sa a shi ne ba zai shiga karan farko ba sai an tsaftace shi ga wannan mutum ne ya ta ko لا ولا من أول جاء إلى الأبد بدون رسول ويقول هل يقول لنا صلى الله عليه وسلم ينادي المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده في مسلمين يمكنون مسلمين تسبق قطع لدى حاجة سنة الناس musulmi ne kan da ake musu musulmi shi ne duk musulmin da ba ya shiga mutane da ba a ba tsarki ba tsarki ba shi haka ne kuma ba tsarka ba duka ba tsarki da hannu wani shi ne to kai kuma wanda kun ka dauki mutum ba da ba shin ana nufin kenan wanda wannan rai ya fitar da mutane za ka ce ba musulmi ne ba ana cewa kafin ko kuma ba kafin لو توصي معنى المسلم الكامل الذي يستحق ان يسمى مسلما مسلمين كيف كيف هذه من اقوال المسلمين تبقى تحكي وتنظر اليه نبقى مولانا يوم لأنه أنا سمعت كان خاصة بالأسوان فكان زيد ما ليس بيان ما يجي به يسوع كان أفضل المسلمين وأنا أفضل أول من كان فينا أين لا تبين المسلمين ومن بيان كان المسلمين وهم مسلمين وهم كل الكبار كذا هم كل الكبار sai da aka kai duk da kana cutar da mutane ne ba ki duk da kana cutar da mutane ne an ka zama ba musulmi ba sai ka zama mutane ba mun ko jawo nan ana zancen kamalar islam yau ويكون كل حيوان تربية دين خير ينهى ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه فيكون الذين معه إيمان ما إيمان أنه لا يكون مؤمنا كامل الإيمان وثم الذي يؤمن إيمان يكون إيمان ما حتى يدعونا هو الأفضل أبدا يكون yanzu mu ba ku irin wannan tunani duka da ba su da ba su ba su kaga ke wanda ake yi a wannan kalmomi su suka fi cancantar su zama mutane masu ƙarfi masu hali mai kyau masu son juna marasa hasada a tsakanin su kuma wani abin da aka samu wasu abubuwan da Allah ya san ba masu zama a mutane masu son juna duk da an samu wasu abubuwa a tsakanin na sabani na iya wannan lokaci ba wani ne ba zuciya ko ake yin tsakanin wannan musulmi wannan kafiri aka yi ko kana ba musulmi ba wani abu ne da aka yi saboda wani sababi da shi jirgin nan wannan duk zama sun tsaye suna zama da daga cikin waɗannan musulman wannan makarar da samu sabani tsakanin da wani sabani kuma da aka samu a ne ce ko kaza da ai duk wani da aka koya da mutum da bayan sun yi wani gama da ya zami da juna wannan bayan da cewa a mutum biyu ce ba su ɗauka ba ko kuma mutanen banza ne Allah ba su iya haɗa su da wanda su kawo ba su zama abada su wani ba yau a matsayin su da ƴan adam ba kuma ba su dubai ba duk cikin al'ummar duniya ta kafa banda annabawa mu a al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba mu mutum ɗaya da yake masu bada wanda Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ba a ce sallallahu alaihi wasallam ba su ne zai yi masu wanda baya zunubi Allah ya yi da gare samu ya yi Allah ya ce da wannan zunubai da ƙananan zunubai baya cikin zunubin sa duk da wani ba bangaren wani ba bangaren wani ba bangaren Ismail ba ma'ana shi baya da zunubi ya saba wa Allah wa Allah ya ce wani ya kusa masu to ba wani bane wannan Allah sallallahu alaihi wasallam babu wani da wannan su ba bisa dalili na Qur'ani dalili na sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a yakunu kullu rajul fi ma ta'ala sun karanta da yawa sahabbai yana cewa al-mu'minuna karami wasi in ishtaka aynuhu ishtaka kulluhu wa in ishtaka ra'suhu ishtaka kulluhu shi mu'mini ko musulmi kamar mutum da yake duba wata kalma ce take cikin da darasin soyayya juna babu wanda ke wannan wannan sai kalma a bala'a da fasaha ka sa mutane su cikin yin zuwa bin aiki ma'ana ne duk ne ya ga su to kuma da su ke in idan ka ba shi da lafiya to duk sauran su ba ba su lafiya ba haka da ake ba in yana cikin ido mutum zai je kwanta kaga zai za ka ce a ai ba kawai da wani da ke ciwo za ka iya takawa da za ka ciwo za ka iya zuwa masu sa a nan da yanayi wani zai ka me yasa ka tashi ka baka da yake da zai da ido na yake ciwo me ya za ka ido da wani saboda bangare ne mun ga mana to haka nan zai yi wani ita kawo su in kansa da ciwo ita ka kullu haka nan kowane bangare ne shi ma yana ciwo to haka mun ne idan mutum ɗaya ya samu matsala dukkan mun samu matsala a samu mutum wata cuta wata damuwa ta same to mutu cewa wannan gaba ɗaya ne Allah ya gaba da wani wani musiba don mutum ya kama to ya cewa ɗaya ne da cikin wani kuma za a iya yin da cikin gabasar da ya zama wa wasu gama yana cewa al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu wa aqulu wa aqwa shi mu'mini da wani da kuma mu'mini kamar gini gini kuwa yashuddu wa aqulu wa aqwa kayan suna da kuma ba shi kayan ba a taɓa yin gini magana gini gida gini ɗaki da bulo ne ba bulo ya ce ga ya ce shi ne ɗaki ba ta bai haka yi ba da dole ne ana yin bulo a yana son gida ko ana son ɗaki ko ana son masallaci sai an haka bulo da yawa kuma a sa suminti a tsakaninsu wannan bulan yana ƙarfafa wannan wannan yana ƙarfafa wannan wannan yana ƙarfafa wannan to sai ne ya to haka mu ne shi babu ɗaya da zai cika a matsayin sa na shi kadai ita kamar kan malamin su faɗa ina da almamu kawai mu biya su ta fi mu shi wani shi mutum shi kadai ne da ɗan kaɗan ne da tare da yan uwan kuwa yana da yawa da ka ɗan aka haɗu ana son juna yanzu da za a cewa a abubuwan musulmi ya zama alheri ko ya zama kowane ɗan'uwa yana karfafa ɗan'uwa domin yana jin cewa ɓangare ne na ba ba kowa wannan rubuta ba a taɓa yin tarbiyyar ta tafi cikin ƙarƙashin zukatan mutane cikin su tasiri ta ture wani wasu al'ada ta ture wani wasu kabila ta ture wani wasu yare ta ture wani wasu launi ta haɗa wani a ƙarƙashin كلمة قولا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسلم يقول كل النبي كل يتحقق يبكي جاهل كل كل يوم من الإسلام في الإسلام بعض الدين يقول وأدين هذا وأدين كما باع فيها أما يقول ولا يقول الدين يوم مسؤولية الله في الإسلام yau wasu addinan kuma kamar za a yi wasu addinin mutane ne wasu addinan kuma na haɗuwa ne amma zuciyar ba ɗaya ba yau haɗuwa ne kuma da jiki zuciyar ba ɗaya ba shi na ake imanci da mu kada ya zama haɗuwa da jiki da yawa zuciya ba ɗaya wanda ne zama zuciyar ne ba wani wani hanyar kowa ya zama ba da ba amma ya zama wani wani wani wani wani wani wani muna san juna muna san juna muna san juna da hannuwa da yawan jiki a gida ba su ba lafiya ya ga matsala ne mu kawo a nuna jini da zan yi a nuna muna a yi jini a matsayin ɗan uwan da ake nan assalamu alaikum ana kan jiki na gani ba a wani da zai baya a kawo da su wannan baya san sarki da mai zara da sallallahu alaihi wasallam yi mu wani kuma har yanzu da su wani da yi wani kuma da wani da ya wani بين أبوه ومن صلى الله عليه وسلم يمنع الأمة فتجد آمين ورسول آمين ولم ولم تكن بعد الله إلى السماء صاروا يؤمنون بالدين أقول أن الله أقول أن الدين أقول أن الله هو الإسلام وقول أن الله هو سنة الدين يا يا أولاد وأن الله سنة الدين يقول ما يقول بدون ما يقول yadda wani da jirgin da ke ɗaukar malari da kuma wasu na biyu da ke wa wani da ya zama sai da jirgin da suka yi amma malari da kuma kuma da ba da biyu da ba gani ne bai ba da kuma ba sai da za ta a cikin da kowa dan kabila ya ba da zai yi wa kabila da dawowa saboda ya ba da su jinin sa da ba da kuma jinin sa wannan jinin sa har su kare kada a cikin ana zuwa kowa wannan yanzu mun kai kowa da da kawai Allah za a saka mu bayan ne da Allah wanda ya daraja mu Allah ne idan aka mu inna ma atqaw wanda ya daraja ya fi karanci ga Allah ko kiji ne wanda ya fi tsoron Allah yanzu ma ni na mu shi ne tsoron Allah wanda ya fi to shi ne mutum to kaga idan ba a yi wannan karantarwa ba a kawo ya fi musu da wani rana ya fi da wani rana ya fi ba to ba za a yi da wani wanda da wani ويقول إلى سوى الذين نصر ويكون من سوى يرى يأتي من روح الله يمكن يقتلين ذلك من ذلك ما أنا يأتي كان هو الذي وأصحابها وكان يأتي مسلما وكان يأتي مسلما أولا إذا صلاة ونقل ولاية نسلنا سيئون وتكأنا يقوم يقول إننا لنحن سنين لكن إبادة الكتاب أو كل ذلك يزيد وجودنا بالمكافأة والأجر لا تباغضوا كذا كل تعسيين الدنيا والنباية ولا تناسلوا كذا كل يقول حسد الدنيا والنباية من دون يجي باية كل أجر من يكتبا إن فاتح أجر من ولا تجاوزوا فتوصلوا من النباية والنباية والنباية عبادة الله يفتحه وكونوا عباد الله إخوانا وذروا باية الله ينقوا النباية kaga yau amfani da lafazin hukumomi ne ibada ba ba wani mai iko a kan wani asalin ko ba sai ku bayan lafiya ikhwanu kuma kuma ne wala yahidu li muslimin an yahdu aqahu aw ahadahu jan wa yahdu ila yawm al-qiyamah yau ko ko san ko ba wannan yau kada ka yi da ko musulmi ko ko ko musulmi saboda wani baya sallama baya kula shi ba ko shi kamar farko ta ce yana wata duniya zuwa na wata duniya kada a wani abu ne kamar ne wa ya kuma kuma a wani da kan da suka kama ya zuwa a musulmi a kuma musulmi shi ne da ni ba an kuma musulmi ne la ya yi mu ba ya yi kasa wa la ya yi mu ba ya kan da masu yi kan ba ya da wani kasa a wani wani da wa la ya yi mu saboda la ya yi mu shi ne ka ta asibiti ka zai ba da kuma al-Qur'an ma'anar nasu يقوم بخروج كما يكون على أيواته والمؤمن وكان لا يكون ولا يتبلغ تكلموا فقط في تحديده على تحكيم مدارك ومن كان في حاجة أخيه كان الله بحاجته والمسجد يقاتل الله معناه ينعتمد وأصوله أو مقاتل سريرة مقاتل سريرة كان الله ثم أن يدعو في هذه الأمة إن لا ينفع معنى ما الذي هو الذي ينفع ومن فرض عن المسلمين كربة فرض الله عنه كربة من كربات يوم القيامة duk mutum da ya yayewa ya kwaranyewa wani da cikin musulmi wani bakin ciki to Allah subhanahu wa ta'ala kuma zai yaye masa ya kwaranye masa bakin ciki daga cikin abin da ake samu na bakin ciki ta kiyama to akwai abubuwa da tsara da ta kamar da ake samu ta kiyama tsayuwa abin samun nan mutum cikin rana ne abubuwa da suke yi wanda za ka hau ta ta ta kiyama da za ka ga cewa kuma wanda ke wa ɗan uwan a nan duniya kace mu yi da abin da yake ba ba shi da abin da zai shiga ba ba shi da suka a baya ba shi da ko gidan da ya yi ne abin da ake cikin na zo da ake na ruwa ruwan sama ka san da mutane da yawa ka faɗi da kuma mutane da yawa sun faɗi wani ba su inda zai je samun abin da zai taimaka ya gina ta ƙasa ce yanzu ko ne ka kama zai ba kafin yin koyo da wani da ke cikin ko kuma ka sa wani abu ka kare yan kuma ba a cikin koyo ko ya yi da da gidan mutum yana cikin wani da cikin kawai da wani ba wani da shi ba a an ga yin wani abu ya faru mutanen mu kuwa su haɗu a masallaci da biyar a haɗa masa da roban da za a je da ma ko ba a iya ba su cikin hannu da nan kuɗin kake yi da taimaka sai masa kwano ya zagaye ko zara ya zagaye wurin kafin a samu taimakon da za a ba shi يقولون يا أبوة سنحن ذكرى نبل الجمهور نبل الجنوب هذا هو يكتبها هو أنت أني أكثر الذي أنزلوا ولذلك حال من يموني تؤكاو وكاد تأتي أكثرنا تنقص الكلام بكما أنا لما أنا لي ولد أبوة فأحد من أبوة وبل أبوة نقلي نأمها نوم في ثلاثة أيام سيكون هو أن لا يتأكد وتضاهم إلا فيها saboda kai ma ka sa wani inuwa a lokacin da rana ta wato da mai zuwa wanda ke karanta da musulmi shi za ke wani sakar musulman sakar wa wa wa ya duk mutum da suke ce da wani musulmi to Allah ne su ke ce shi ya ta shi ya Allah ne su ce wa ya wani kuma da su darasin da ne ke yi wa kabarta yana cewa irhamu Allah bi rabbi yarhamu man fi samaa kujikan wanda ke cikin kasa ma'ana mutane da ke rayuwa a bayan kasa to kujikan su shi wanda ya ke zama wani ba wani mutum da ya ce Allah za ka raba wa rayuwa da mutum ba ya ke zama yau Allah shi ne sama shi ake yi a wani wani mutum ko ku yi shi Allah san kana yana kujikan wanda bayan wanda ke cikin kasa to wanda ke zama wani ne haka ne kuma ba za ka Allah yana sama wasu ya yana nufin mala'iku Allah ne a sama alherin Allah ne a sama dan ya koyi sifar Allah ko ya sama wannan ya shi wannan cikin yau wato ne da rufe wannan ne ne ba ta kula da rufe wannan ya za a yi kace mala'ika shine ne da ka kuma wani ne da me ne shi shine ar-rahman ar-rahim Allah subhanahu wa ta'ala da shi yake wa yakunu ma yasbihu ليس المؤمن الذي يشفع وجاره جاره الى النبي تقول لك ولكم وتكلم مؤمن باتين المسلم الذي يقوشي أما هو مسلم لنا في الله دعوة مبايعة دعوة كل نشاشة أشياء قوشي أما هو مسلم كل مسلم يتم قوة مسلم قوة تولى ليس المسلم ba ruhu ne ne ma'ana ba ruhu ne ne kan malalar imani ne ne ke kuma kuma kuma yau wai kuma kuma ya cewa ibadar rukuni usukun tsofikanu wani mutane zai kuma kuma kanci ya tsatsa kuma kari ya tsatsa mana ya fara da shi ya fara da kuma rukunin dan uwan musulmi wani kanci معنى كل الاخضر على المكافاه هي كلام ولا ما في المسلم المسلم المسلم الاول لا المساواه ولا المعلوم وإقامة الأحكام للمؤمنين وحكمه وأخذوا بينهم وبينهم إحداهما على الأخرى وقاتلوا المسلمين حتى بما إلى أمر الله فإن فاءت فأخذوا بينهما وعدل وأخذوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأخذوا بينهم واتقوا الله لعلكم kaga yana don wani nuna tare da masu fada shi ma'ana ba kafirai ne kafirci da ya fada nan za a tana kafirci amma ba ne kafirci ba kafirci ne domin da kuma akwai kamar da an sauka sama za a yi kawo yau ya kawo musu kafirci amma sai kafirci ne karami ba wani kafirci ne da kafirci وكان يجعل الإمارة العلاء عن الطريق صدقة فنقول أن صلى الله عليه وسلم ينا أن بوكر دا حلمها لأبوك بوكر والذي يتبعي إن كان أن أن يكتبه بكونه كمهنة يأخذ عنه تسجيل فلك فلك في وأنتم في قولها والأولى والأولى ويقودها هو يدرسها بعد أن شعبة من شعب الإيمان والمسلم اسمه إيمان والإسلام يقول ذلك الإيمان منه يتصفون شعبه يوم إيمانه ينتهي سبعين وثمانين أعلاها قول لا إله إلا الله أدناها إمارة الأداء لله ولكتابه أعطيت أرسلت ويبايعوه لإبقاء وكان يقولهم عن الإنفاق النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ وحين نبدأ ترى أكثر سجيد من جيوشه سؤال المدير وكان أتوقف لأحلام تناكم ذنب حتى كنتم تكون ولا يكون شيء ولا يكون ينا ويقول يقول له للدينين وسجون سنة بنوحاء لأن wannan aya cewa ai Allah ba za mu sami cikakken lada da alheri ba sai mun bayar da abin da muke so sai mun kuma da Allah subhanahu wa ta'ala shi kan da duniya ba a cikin da za ta wannan mu kuma shi ne a haƙƙin malami duk mutum ba a neman ba a ne ke so su ne ya ko ya ɗauka ya bala su ne ya kuma ka ba su ya fi wa kuma ku wannan aya a kan da ba yana ba da yawan ne to da ba a kan da ba a kawo a kawo su ana faɗa cewa na wanda ko wani da ke kuma da su yana tsoron jinin su ya ɗauka ba su zuwa su zuwa zai ba su ya wani da waya ba su wannan ya ba wani تغيير أمر أن يكون هو أما الآن كثير وقع في الذين تجد من الوسواس من ولو هو دون بالسوى تربية الغرب تربية الحرمة على ولم تكن تكون ثاني ما لا تكن كيف أو من لا يوم المسلمين يوم المسلمين ماذا يوم الإنكار وكيف يوم المسلمين kuma yau tarbiyya mutubar ta wasu kokari ce wanda ya samu dama ne muna ne kamantawa amma su da suka yi tsokani sanyan sakar da wani da rabbar tsariyyar farkon da wani da jin daga bakin malakar zai yana yawa da Allah sallallahu alaihi wasallam ana karanta ayat da bakin Allah sallallahu alaihi wasallam suka su kowa ta da Allah sallallahu alaihi wasallam su kowa ta da wannan ayoyi su kowa kuma aiki da su to kuma wani ne لكن ذلك هو ألف من نظر ألف من نظر الأنبياء يقولون ألف من نظر يأتي وأرد يهد آياتي لا يتحدث sun yi gudun ke tabbatar yin magana da kuma yin wani ya rasu Allah yanzu a wannan yaki ne in ne da cikin kamar ya rasu na za ka kuma ne a ne a aka kuke shi ke da cikin da Allah zai ci wani kiwo a lokacin kawai ya yana wani shiga a lokacin da ya ya ya ya mutane da yawa shi ma aka kashe shi aka yi mutunci da jikinsa banda kawai da ba wani gani ta hanyar da sun hanyar da ta gane cewa wannan abuwa kaga babban abin da yin rukwani ne za a ga wa kalma kawai za a ga wa kai amma da duniya wa kai da duniya ta yi ta da duniya ta tsare wa kai da ta kawai da kai ta aiki da abin da zai amfane ka a lafiyar kuma imani ne ba dama ba ne ne wannan dole mu ne da cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kafi da sahabbai kan ne da ba ta samu dan adam da yawa mutane da suke goyon baya yau sai cewa wa yaduru min mawadin yana ambatan madalolin ciyarwa da dukiya ma ya kawo mu'minun yin yadda ya ce kai darasi kai matsayin da ake bukata ya kai ɗauki ma'ana in an yi sama sama ne wa ya sa mata hukuka yanzu za ka an sha kunya in yi waɗannan sun so a ce a ba da dukiya yanzu za ka kawai dukiya ta zuwa dukiya wata yanzu wata na tafiya gida ya ko a wani yi wa kana da mutanen da suka zo mu da ni ma suka zo suna ba kaya a cikin ma sun fara dabbobi suka sa saboda tsabar talauci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a taimaka wa kuma shi ne wani misali ne ya kawo wani wani ne ya kawo wani wani ya ko kuma gidan sa gaba ɗaya ya yi da wani da aka ga gida baya a ba ni na samu da Allah ya ba ni da mu ko mu haka ne duniya ba ta komai a lokacin nan shi ne hali ke cewa manzansa su mata haka nan kana minan ɗari min dukkan man man man da bai duk mutum da sunnan da wata sunna mai kyau kuma nan da ya yi wani ya kawo dukiyarsa ya zo kuma ba ya yi wani ya kawo dukiyarsa ba sai kawo shi ne a cikin sarari manzansa su mata كثير من يعيبها الله ولا تحكيمه أما كرايب أظن متعني كما تشعني في منطقة الشمال فأنا تحكيمي والإبادة كعبة لو كنت أستطيع أن أقول لك في السياسة البحثية من هذا وتم يكون والإبادة ولا حاجة وتم يبيع ألا أريد الله أما أظن يحكيم الدينية مثل يكون تفكير الشريك أيكها لأن مثل يكون كل ذلك فما تعملها تعملها تكون يأتي وتكون zan farko da zuciya a cikin jiki to kuma duk wannan a wannan irin karantarwa ya fadi kalma ne zuwa duniya da san da suka kan mu'minai da sa musu wajen da suke kai mu'minai kuma da kuma ya fi matsayin da ake so ya kai da cikin zuciya wa ka ne da kuma ya kan ce da su kama ya cewa asar da su duk su yi ba ba wa kama ne su yi ba ku na ita sadaka tana huce tana kashe zunubai da husar da su kamar yadda ma kuna kamar yadda ruwa ke wuce wuta ya kashe wuta in dai ga wuta aka ga ruwa kai da zai ba ruwa da zai kashe wuta to haka idan kana ba da sadaka haka zunubar da za su yi da zanzurewa da zanzurewa ka ba da sadaka da wuce ma wani zuri ka ba da sadaka da wuce ma wani zuri da kuma wani kowa yawan zunuban zunuban wani zuri na wanda kuma ya zama ba a yi kowa kowa kuma a cikin mu wani mutum da ya ba ce da rage mamma da alamun iya ba duk da cewa an ce mu muka yi kowa ne mutum ya zai gina ko mutum ya yi na su ba zai ba in ji ba za ta ba ba ba da kuma ba ba da ce amma da tun da ya ce ba da cewa in kanon bayan bayan wannan ya ka sa da ruwan su tafi ya kamata a yi kowa yin gaba wajen faruwa da zalata za ka yi kowa mutum ya kasa yin ka ayyuka ba da zai a taimaka wa wanda ba su ciki abin da kake gani kana da shi ba shi da yawa kai a yanzu ka ɗan gani da shi bai ci gaba in ka ji wani ka bi ka a gari mai ba a samu mutum da ya yi tashi naira da yawa shi gonar ba za a kuma a kuma suna da yawa naira da kuma da ɗaya a kuma jama'a a ƙarƙashin sa zai ci an bar da rahama Allah بعض الكتاب قالوا رب الناس لكن موسى إليه أنا مخلوق هو مخلوق أكيد ما أقول مقاتل أن يؤمن به من الآية أنا من الآية من نبات الكتاب هو يرى هو في الكتاب يجي في نور كلام يرى يرى هو يرى هو المخلوق من الذي أكيد كذلك يكون دبر في أيديهم دبر هو الذي هو المبين أيديهم فكان لا يكون الكبير ولكن كل ذلك أبنجد ألا يكون هما بكتير الأبنجد الذي يتوقع يزيد نفس النقطة أنا ذكر كلمة ولا يكون في الأشياء بينهم تدور من بدا ذكر هو وهكذا المبين في الباب بين كل نبات لا تأتي مقاومة عليه وسلم ورسوله ويكون أولى سوى أيما مسلم كان مسلما كي يدرس منه kifayar da wani musulmi wani musulmi ba ya fi kada wani farfamaya a yau aiki ma aiki da wani musulmi ka fa musulmi ba ta wani ala ummi duk musulmi da ya kifayar da wani musulmi wani tuba ala ummi da tsaye ba na mutum yana cikin tsaye ba da kifar da zai ka wani musulmi da kullum kayan da ke cikin ba shi wani ya yi da shi ya kuma yi mu wani da za ka ji shi za ka yi in ka yi ka ɗauko da shi na in ka ba da wanda ya fi wanda ka bukata ka fi samu da nan to ko ba ka yi wani ba ta kowane ma ka ba amfani da shi ka ba shi ne ba ka yi to ala ma ke yi ba duk wanda ya wani tabaraka Allahu min khubri jannati Allah zai fatar da shi daga tufafin da aljanna kuma كل ما له هو معناه كده لو شو انا عندي جلدي وعندي وعندي ولا اكثر لكن اما اصلا هو وزن يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم kalmomin da ya fi so shi ne kore shi ne kore da alwani muhammada inda da zai zama zama da wani ne kore kore kana da shi da alaihi sallallahu alaihi wasallam yake da musu a wani ma musulmi af'ala muslima ala dinin duk mutumin da ya ci da wani musulmi yana cikin yunwa ta ɗauki abinci ta bayar af'ala musulmi ma aljanna Allah ne shi ne shi da ƴaƴan ka aljanna وأيها المسلمون هكذا كل مسلم سرقاه مسلما سرقاه مسلما على ضبط يتلاقى المسلمين ينسون ينسون إجوا معنى كل مسلم يتلاقى المسلمين هو الذي ينسون إجوا سرقاه الله من الرحيم المظلوم الذي فعل شيء هي الجنة الرحيم شيء هي tatacciya tsaftatacciya wanda ko ke da da amma da da da duniya da duniya da ramu ya da ya mu duk Allah mu saboda ya san da da wani su kan abubuwan da kaka da yake ya mu shi akwai giya ya san da yake kan sai aka ci ba ya kana da gida a nan amma wannan duniya da ko da in ka hawo da ta duniya ko Allah ya ta ta to in sai a bari المفهوم هذا أيضا من أهل الأهل إذا كانوا يقولون ذكر الله إن تفاوض أشم الشوكين شوكين مسيحية من الآلام المسيحة أبوك وكثير وكان يقول الله أولا أبوك وكثير وكثير سنة يجب تدرس أو لا أقول أو لا أتي من الكريم ولم يجب مكة وكان دائما تجد وقال ربي لكن بقى أقول bayan da sosai yau da wani rubutu haka yau su irin wannan za a yi wa haka wannan yi yau da lokaci ne farkon da rubutu ne ne da rai to wani ya yi da amfani da ruwa bibiya ce ta aljanna tsabtatacciya wanda ba ba wa da wani ya kima sannan kuma kai ne farkon da rubutu da saboda ayyukan da amma ne mai iyaye na karamar da wani kuma shi ne sunan kan mungkar kawa arti itu oh tu ini di jiwa wewulu di sini para mudara kalau kita biar kami sini kita sebagai persona mungkin kita pak tuh orang muda muda dan saya jadi ini bagi yang sendiri bagi kalimat bagi bagi in mubah Quran ini tidak kepada mereka ini tahu tu kalimat lagi di bawah kalimat ga talauci ya dame ne ba shi da abin da ne ba abin da ne da kan gidan da ya lalace ba ka da abin da za ka yi wa kamata kuma da zai gama da zama da yau domin ya ku yau in an da akalla kuma ba ka da abin da za ka yi wa kamata to ka gama da kan ba da yake ka ba ka kuɗi yanayin yau da masu yanzu kuɗi Allah ka yi shi sa mutane gurgurin da ya so yana da hikima a cikin turai in ya so ba ka kaza in ya so kuma da ana ta amma ku ji tsoron Allah ka yi hukumi Allah ya yi wata da ya da ya wata ne Allah ya haɗa ku sun yi wa ajiyar sai in ka nuni ne mun da wani da wani ta faɗi abin da ba a ke ba a sanar da cewa ko ya yi ba a gefe ɗaya kuma ma'ana a gefen wannan abin da muka sun karanta wa irin wannan da ke tsada da muke yi da wani wannan da su ba wa wani wasarar to kawo to haƙƙan shadidan tsarin da ya faɗi a ne masu tare da cewa da yana cewa a taimaka wa duniya a taimaka wa duniya to a daga zama ya hoto yana kwatankarwa hakan shari'a kwatankarwa ne tsanani ana da ke fara mutum mai kare ya zama mai kare wani tsarin mutane ne da roƙo duk da ke ka kare kuma kana da ka kare wani da fuskar kada a kullum zo da musiba haka ne ta samuka kai ne yawon duk da kowa ya sani ولا يعمل ذلك الا الذين كفروا ذلك فهو الذي اذا نجح هو في كائن الجبر بقي البر ان كفرنا فهو كفر كفرنا ربا الان يزيد في بعض الشهور ويزيد في زمن ابوه مجال ويانا إن هذا يمكن أن يكون كل مدير مدنيا أكيد ولا يعلم أيهم كل ذلك إن بدأ يكون كلام bukan emang dari anugerah dan wanda ba ya yi ba sai ya yi wa duniya shi kuma kai shi ne sawa kansa abin da ba wajibi ba ya dora shi da wajibi kansa wanda yake da dama ya yi amma kada ya ce sai ya mutu mutane a kai wani malami na cewa mutumin da aka ba a sanarwa ne wani duk wata ta in yi da dabara da za a yi aiki da tattali a wata tare man san wata tara ko har da yake kafin zuwa da a rubutu shi Allah don haka da ya fara tattalin irin tsada a hankali da kiwon nata da zama babban tsara da samu zafi da samu abuwa ko wata rana kuma sai ka samu damar da wannan za ka sa aikar da kuma ne zai da sai zai yi yawa ko ba ka wani a yi kiwo a tattare yau wani kuma da yake raba wani ne wanda ka sani mutum fuskar ka da yake ko da suka kuma da su da su ce yin gona wani ko kwarawa da sauri a haka kuma har yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam yana fara fara yin hakuri wal bala da hakuri da kan shi kana wannan sunci أن تذكر يعني كل شيء هو له كذا أنا بكتاب من التنفيذ من التنفيذ هل تبقى أنت بأسان يسر الأمر ولا يعطي مما يوحي كذا أنت أقول تستعمل الله خير الأمر wannan abin da ke nuna mana cewa a ce kada ka ɗauki kanka cewa dole sai ka ji daɗi a duniya kai haƙuri kar ka kwatanta wato rayuwarka da ta wani da ka iya da take cikin dole sai ka iya ta in ka da kana da shi da wuri ka samu abin da zaka yi daɗi ba ne ke yi in ba ka shi ka bar kanka a matsayin da Allah wanda ke ya ajiya ka samu wajen da cikin da ke da wuri ke kana ya kudu masala kuruhan au kuruhan au kuruhan wani bisani annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauka cewa ma'ana ya halitta a roƙo ma'ana mutum da yake da mutane da roƙon su a cikin wani abu da za a ba da za a ba da yake da zai sana to wannan ya tuki ne da ya wuri da kuruhan da kurushan da kurushan duk wannan ya kuma ba da su ya tuki yadda mutum zai ji makar ciwo da wani kamar da ma ya yi wani kamar da ba wani هناك يسوع تسع سماوات وتقول أن أمساك حتى يسوع أعلم يوم تسجل صورة الطبيعي وليس يأتي الخروج يوم تكون يأتي الخروج هو الذي يأتي الخروج ذو أنسل لكن الخروج فأنسل نعم يأتي موسى أن يقول لما يأتي إن يرسل من يقول to kamar yana ya fito fuskar sa shi yasa wannan hadisi yake cewa sai ya zo ya tashi a kiyama babu nu'atu la nu'wali babu kwaya tsowa guda daya akan fuskar sa haka ne duk kwararwan saboda ya yi roƙo mutane a duniya aikin da roƙo da fada da roƙo ya yi kan roƙo ya yi kucin roƙo duk mai roƙo yana da wadata sannan kuma ba zai haƙura ba kullum ne ya roƙi a bashi a bashi to haka ne zuwa da kiyama fuskar sa a yayyawune kusa an titi ne na ba saboda wani biyar da duniya Allah ba su ke gani sai ce Allahumma haka yau ce Allahumma illa idza kana muqarrab yau ma ne ce sai ne idan mutum ya kasance shi da shi ka kara in wannan misali wannan ke faɗa shi mutum ne na shi da ba ba wani ne kuma ga yaya ga mata zai yi da su ba da abin da shi da su kuma a kullum ya gano in wani ya ce wa kawo shi ake wa kawo amma shi ma kada ya ce a matsayin kana yau mun kuma kada shi ya kuma kana da shi a wani a matsayin kana sun je na amma ga shi na yi an ba shi na wani yana tun da ya ba shi da kullum to ya kuma ya ce ya kama da shi kuma da wani yau amma istikara mutum ya yi kuma sai ya yi wani يدينه بلد جاهلي يدينه بلد جاهلي هل في بلد لولا قصد لا أقول له في كلام لا لا لا اليوم ولا يسأل مرة لا لا مرة لا وذكر سمو يعني ما الذي يسأل مرة عين نام في وقت بعد غير في الوجود الكاوى المسلمين عليهم غير المكان يدوهم yadda kowane mutane da yanzu na wanda da yanzu zai da an samu su da yin kame da ta sami da wani jami'i ka wani sana'a ya ke ko ba ka yau inda magana da yake abinci to abin da yake a ranar da ya ke yana da kuma da yawa zai ma ke biyu zai yi da kuma zai fara da zai aiko a cikin Najeriya wani na da mafi yau a sai ma su biya da zama kuma ya kawo mutum ne da gidaje da yawa duk bara da sana'a Allah ya ya hana wani mutu ba a na abu ya halatta mutum ya yi a wajen sana yau in mutum ba ya abu da shi a taimaka masa abin da yake yau in yau da kuwa to sake mutum yin wannan mutane zai samu biyar da shi ko yana da wani miliyan da wani ai ya kamata yi in ya dawo da ya yi ko yanzu da a ce ga alhaji guru ga alhaji guru Allah ya goyi wa da kawo da ya goyi na sai da kayan gini ka kawo wanda sai ko da mutum yana sai wa ko da na ya kuɗe shago mai ƙarfi da ba ta ko shi ne ke zuwa da zauna a ƙarfi ba ya ɗaya kuɗi da ba amma ya zama shi ya ɗauka cewa tun da Allah ya halitta da irin wannan tsarin to shi ke nan shi ba da shi ne da wani ya zama cewa ba ma ba da shi ne wannan tsarin ba wuce ce ba a tsarin sauran musulmi na ba ta kuma da Allah ya ce. Kama tsarin يبين كما يدعى أن الله صلى الله عليه وسلم يبين له ما في العبادات من الفضائل والأجر والثواب من الله النبي صلى الله عليه وسلم كان في العبادة بل بل بل ذاك لا ينا بين ناموس أمن تشوف قوة العبادة يفتيه البلد تقيل الناس تتكرر لأن من في أجل من في أي دين ونم أن ذاك ينا قوة العبادة كذلك ما تتعود كذلك ما تتعود يؤمن بالتسلية أن يأتي من ذلك وكان يرزقه من وقت الناس آيات من السماء رأفا موفقا annabi sallallahu alaihi wasallam yana hada sahabbai yana hada su da wani da ke karbo masa wato hadewa wanda zai mai karfi mai aminci idan ba ko da yake yana hada su da Allah ya yi bayani Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wanda yake bayani da shi Allah subhanahu wa ta'ala kaga ba mu fahimta ne kallon tarbiyyar da wani domin kan yi kuma da yake cewa shi ne yake da muke a akwai nan da aka tsoro ne sai Allah ne الذي يذهب الرب من الوكالة يقرأهم عليه إذا كان قولا وحي وكرم ويقرأون ويؤمنون يقرأهم عليه ويؤمنون غير مقرئ إذا كان ذا وعلا فيقرأ إذا كان تسوم وكرم إذا كان عليه فيما يؤمنون كثير ما يؤمنون وكرم يأتي وأقرأهم الشيخ أقرأ التلميذ هنا معنى علمه يبتدي إلى حكيمة فقولا كلام كانت نقطة كانت دائما لا تعلم فيما يقرأ لتكون هذه الدراسة دون تقرأ كلام الوالدة إشعار كلام الوالدين وكلام الوالدين بما يعلم من الأدلة من حقوق الدعوة حقوق الدعوة هذا الوقت من الدعوة kuma da iman da zuciya da yakin da wani kuma duniya magana yana kowa musu ilimi yana jan su cikin ibada a lokacin da kuma yana so yana jan su cewa hukuma ba za mu ga su yi wuya wa kan yau wata bai rajin misali da kuma abin da ke biyo bayan bangan ma'ana wahalhalun da ake bi a kowace samu mun dan isar da wani duk da kowa za mu yi ita za a karba ba za a karba za mu samu matsala ba za mu samu matsala فضلا عن ضرورات الفهم والتجرب بل يتنقل عن العلم في مرتبه نكروا الذي اتاه فهمت لو لم يكن يكون سنوات علم المسلمين الوراء في التجربه التي تكون يجي وهكذا حسب تفسيره حسب ما نسال الله عليه سيدا يا قوة يمكن تسليم وأنفسنا يمسح الله صلى الله عليه وسلم يتعلمون أنه السبب الفكري الفردي الشيء أو مطلوب شغل ورفع الممكن يتم كانوا كانوا سياسة أبدا تجي دي أمشي لكن من جوال جوسا من كان يوم أن يتم هذا وأيقظ قواعده يوم ظاهر دمير الأجهزة في كل شيء هو أقول دمير الأجهزة ومن ذكر ومن duniya a wani yanki wanda kaza duk Allah ya tsara sama ya zama da wannan abubuwan da aka kai da su duka su aka ga kowa ko da abin da Allah ya bai wanda ya ba shi ne ba shi yasa za ka ji in yana faɗin mai wanda bai da daren da su sai ka ji kowa da abin da aka faɗa na ko wani a ce ba wani mai shi ne kamar ba su ne wani a ce shi ne aminu hajji umma abin kuma da sunan jama'a ko wannan a kan umma su umma su abubuwa هو يريد هذه الأدوة أن تكون يريد أن تكون تأثير إيه تأثير مع والأمور قبل الأدوة كثير من الأخيار ومن الجماعات المسلمين من كون وإلا مثل كثير وتدرجه في السير سير في أمور تبين قيمة الدعوة أقول لك جيم الله بل لا لا لا يجوز أمرين مقدرة ويكرر كل الدين ويكرر كل الأدب مناهيم الأدب ومرة أخرى نبدأ من الجمعة حتى وصلوا إلى إلى مسجد من الكمال ألفت في تاريخ البلد بعد الميلاد كيفية الحربين تدري أولو الكمال أولو الكمال والتأكيد لمرض الزوجة والدخول من أساس الكتاب في تاريخ المسجد بعد تقرر الاتفاق تاريخ المسجد بعد جميع ما يتبع إن يرسل بعد النبي يبرر أدب النبي صلى الله عليه وسلم درجة للوقوع الدين لسنة لجيل الآيات تكون أكبر موقعها فرض في أمام المسلم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عبد الله بن مسلم عبد الله بن مسعود يا سيما من كان مستنى فليستنى بمن خزنه يوم الذي يكون لون تميكون لون الإيمان رجل والذي يخاف وإن كان يقول يكون أبي يقول الدين كتابون الذي لا يكون يوم على الدين ثم بعد ذلك يراوي هذا أما أن من ذلك زي هذا ينهو بعضهم من الأحيان يقول الله في رمضان وكان من يزلزل الأباء فإن الذي لا يكون عليه شروطه غير والاستجابه ما امضي وبيع اوراق معنى بيع معنى بيع تجد جيدتي ولا يرجع يوم كده بقى يدي يوم اولئك اصحاب المغفره وان كان رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وان فبالله رسول الله يرى عليه نور الله يدرس قل هو ما امر عليه واما اهل الوالد في كل الصحابه ثم ربنا هو التنبيه الاول خير الناس الامين ثم الذين يدعونهم ثم الذين يدعونهم فأخبرت بهذا يكون هذا باسم القرون الثلاثة المفضلة أما ينقل يمكن الأربعين يمكن ما يتنزل من تابعين معناها تابعين يمكن الألبانة لكن المسلمين يجوا على المسلمين الأرض يجوا مصيبة كي يقوموا بالمسلمين قالوا لا هم لا يجوا بانين لا يتبعوا على كم من أبو بكر رسول الله رسول الله أقول ونذكر لكم ونعلم ونذكر إيمان الحرام كانت ولا تكون أخر أما لا يجوا مصيبة يكون في مؤمن ليس أولئك وقد من تعظم ولا يتبعوا كانوا أكثر هذه الأمة سلموا في دعوة الأمة أقرها أمة سلفكوا وحسب الأمة سلفكوا وزوجيا وزوجيا لا زوجيا زوجيا يديا زوجيا يديا سلفكوا من جرة الله ورسوله إذ أخبرنا الأذى صلى الله عليه وسلم قوة زوجيا وأمرها علما ورسول سكر في قوة الأمة ذنبيين ما هو ذنبيين لا ذنبيين فأفكر الذنوب للرسولين أمين فالمسألة أسأل المسألة صلى الله عليه وسلم وأما هذا الذنوب هو سلوك هو كان يتكلم به لتولى وكيل قبل من الله بعد نصر أظن هذا كلام يكفي بعد أولى وكان أظن بقى يكون الدين لو كل الصورة بدأت من اليمين وعلى اليمين دول دول دول الله لا اليمين وجاء على اليمين على اليمين هم كانوا اليمين مين على اليمين فدول على على اليمين دول الأمر اختار الله أن هذا الجسم لصحبة النبي هو اليمين هنا دجا باشين دين هو باشين النبي هو هذا da wani kuma a kan zai yi alƙur'ani da shi yau cewa a kan wannan da aka yi wa zaɓen Allah Allah ne ya zaɓe su su zama abokan Allah kuma ya yi kowa kan wannan da kan ba Allah ne zai kawo kayan da kafirai kayan da kafirai kayan da kuma kayan da iska ya zaɓe su a bayan wannan Allah kan ba wa kan mashi wasu ne da za su wata ne kuma duk wanda suka rada wa Allah sallallahu alaihi wasallam da duk wanda suka yi imani da ba su da kai munafikai suna tare da jiki amma ba su su akwai ba yau ta akwai da ba munafikai ba sahabi ba da kai munafiki ko ba kai ba yau da suna da hafaka ba a yi tsoro da yin da kawai ba wajen cikin a an akwai da imani duk wanda ya imani da Allah sallallahu alaihi wasallam ko ya yi da kuma da kai وكما كما يقول في هذا الموضوع قبل تفسير الآية وأعراض الكتاب الذي سبق رحمه الله صلى الله عليه وسلم دفع ألا يلبس ألا يتفرق الله لجيب لجيب أخلاق فهذا وجود الجنس ما تركب في ما كان وبين يوم الله صلى الله عليه وسلم كما في لا ترى الله سبحانه وتعالى حتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى يقول خليلي بل فلا يأتي خليفة ذلك من صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله عنه في ذلك الله صلى الله عليه وسلم نحن بعمل إلى أبو بكر أبو بكر أبو بكر أبو بكر ولا أدري أكثر من ذلك على ذلك sun kowa biyayya ga Allah sallallahu alaihi wasallam da tsananin soyayya ko wuri ba su ne domin cutar da ko cutar da da'awarsa ba kamar yadda waɗanda ba su san musulunci ba suka yi kokarin shi wani abu biyu kuma ana wani ya zaɓe su ne don su bi da addinin nan cewa bayan da Allah sun zama sun za su bi da addinin nan kuma wannan ya tabbata ita wannan wani ne da wasu ba ne cewa akwai da musa ba ne mutumin da zai zo yana ganin sahabban da sallallahu alaihi wasallam a matsayin ko ka ko mutum tare da cewa da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi addinin da yake kai da cikin kaya da wannan kai ne akwai wani addinin da zuciyar su da shi suke so su tada to yanzu ba ta farkuwa iya da ko sai su duk da addinin da su ko ba ne da ne da gargajiya da shirka kamar da ake zuwa su shirka da su ko ba da sai su yi a zuwa suna da nan shirka da shi kai da ba da wasu da su ne ko ba su da su haka yi haka yi yau a shi kusa da ke haka ba sai ya zama cewa wannan addini na shi suka yi yada suka yada shi kuma haka yi da shi ya yada da su suka yi mutanen da suke tabire ne ƙarya suke ba za su zama suke ba so suke su ci addini amma kuma ya yi da shi wani ya samu ya ko ba da su ba su suka zurfi da laurar bayan da laurar ruwa ko ba su ne idan muna ba a kan abin da Allah din yake so suke ba ba za a ba su wannan Allah da yake so a ba su wannan ya addinin da ba shi Allah yake so kuma har suka muka haɗu da ba su da kai ba da wani da su fi su da ya yi wani wani addini da ban wani addini ba a kan ba dan ma me yake so da gaba da ko ko da ne da ya yi ni in muna nan ba addinin da yake ba to ya kamata a ce bayan ka kuma da lalata a biyu kuma a yanzu mutane ka yaka shi ya zo mana ma ba a wannan kuma a ce kuma da shi wanda ya zo da magana ta Allah ya ga wanda ya zo da magana ta Allah ya kuma wa ba ta ba ta da ta ba ne a ce kuwa wani su kawo wani addini Allah ya kawo wani ba a duniya ba ba wata ba a wata da aka yi wani wani mutum wanda ya zo mutum da shi zai yi su Allah ya yi يدين المسلمين فعل المسلم فضلا بأخوانه مسمى لنفسه ابن المسلم إلى الله تسمى لوحده المتعب واتبعوه على أخره وقضيت أمره بالتسليم إن السبيل موضع إذا أجد أخذ الظلم على إن وجهه لا كما قال إن يريد كما به لا يريد ثم إن يريد كما إن أهل السماوات إن الأرض ملك من السماوات في كتاب الأسوأ القيامة إن السنة لا يموت يقول سيدي وأمي الجنة والجنة والمصر بما استطعتم هما يريدون أبن النار هي من أخلاقهم كتهالة تقول أنت فقول لهم يتهالة يتهالة أخبر وقال لهم أما من أبن النار فاجتنبه إذا الوجود له إن التشبه العقيم إلى الانقلاب فلا ثم لا تغير له يقول الأمر والسير ربما كان يسوء تسير سوء فإنهم كانوا على الحروب mafi girma sallallahu alaihi wasallam kana da tabbata min asbab Allah ya hore masa sirri al-ma'aniyya wa zahir wa al-qulubiyya wa bayyanu min al-qulub al-kamalat wa al-zawahir da kuma cika da kamala da baiwa da wanda wanda Allah ya bashi wal majal da girma wa al-zawahir da sirri wa al-qulub wa kamil al-kamalat da kuma Allah ya ta'ala mu kyau wa al-mazalum kyau da karusi ومن أحسن الأعمال منكم كوى وظيفة بما جعله تهوى إليه الأفئدة وأن الأمور ليست في منظر زوجنا وباقينا فتاة وظيفة فلا تفهم بلا إله إلا الله كما تأتينا إما مثلا صلى الله عليه وسلم kuma yana da duk wani zuciya ta karkata zuwa ga wannan magana sallallahu alaihi wasallam a zamanin waɗannan sahabban da suke wannan halaye zai yi zama halaye ne da ya fi cikin shigar da soyayyar wanda aka zama a zuciyar kowa a cikin kuma zai yi da rayuwa da rayuwa ta kuma masana saboda kafa ai ina da kai wani da kai wani ko kun yi zama da kafa cewa biya ta abi wa umu ne ma'ana da rayuwa da biya ta abi wa umu ma'ana da uwa da kuma na fata da ya kaya wa kuma in za ka karɓi nan kuma a kan kulmaka abin da shi ne abin da kake so da Allah da kun zai zai a cikin da a taɓa ka ko a kake ka ko a kai wani cuta ko a kai ka wanda a kai ko a kiyaye ya da kuma kowa da mun kuma wani ne da ka haɗa cikin yawa da Allah sallallahu alaihi wasallam kuma da ɗan soyayya da suke mana kullum da ba da a idan da amrul al-as amrul al-as yake cewa ba a nuna musulunta ba a dukkan da ya tsana ya gani a duniya ta yi kamar da Allah ta wani ba amma da yin musulunta sai da yi zama cewa ba a dukkan da ba zai iya siffar da ya fi da ya zama da kwanzini da soyayya da ta kai matukan da ba zai iya haɗe ba saboda shi ba za su yi ta yi ake yi kuma a kai ake farko mutum daga wani tsara ya zama ya duniya ma wani wani abu wannan tarbiyya ne karbi ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ta sa mutum mai matsayi a zuciyar mu ne babu wani mutum wanda yake yana da wannan Allah sallallahu alaihi wasallam in ko a san ku da cikin mu ne lokacin da yake mutum da Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya yi mu sai wata da baya a yayin mu duka da suna sanai da rayuwar su gaba daya akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yau sai da baya kamar da kan koyon da kone da kan matuƙawa son kare da Allah ko ba a koda da kare da yau fa ma ya takallu bi kalmati illa wa ma yusahabu sallallahu alaihi wa sallam ba zai koyi kalma ba ya takallu bi kalmati kalma Allah ya fada ayi da nan da da da suna ruwa suna koyi suna aiki da abin da ya fada mu a wani kuma وما يبدو من إرشاد أو توجيه أو توجيه جرب أن يكون الباكسة الذي من يروى وتشيروا لخاف عنها لفتكروا جاء حديث إلا ويتخاف إلى غنمه لكذا سوى في جميع إليه دون أولياء والذي لا يؤمن المتكلم هذا يتعرض الله عليه وسلم جرب أشياء هو كان هو الرواية أنت وكان هو الرواية مثلا كذا هو الوكيل الإجارة فبدأت هو الولاية أربعين ولاية تكفي في الحديث أقول لك الحديث سورة كله لا أعلم أن أقول ثم أقول لك يمرون أن يمسكوا الحديث في أسف وأهل أمرة فكيف الإجارة أنهم سورة أنهم تكليك به بيوت لله لا تمكنك الدين من يجاوزك يبدأ أن تكون عليك أسلوبه suka kowa kamar su suka suke da ƙarfi ba samu nasara ba a ƙiƙa mai yana da wani da ba shi ne da ke wani ba amma da abu shi ko da ake mawa da ya zama masa a yayin wani su su ba su kan jira ba za su yi suka za su ba ba ta ba wa da Allah ta sallama a matsayin cewa ba ta sallama ba ta sallama su ba da ka karɓa wa da Allah da sauran da wannan ana nuna su da cewa ta haɓar mu sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa sallam ذكر من هذا لئن من المظلومون هذا يجري من جوز استطاع النبي صلى الله عليه وسلم ان يبني في المدينه ان تسلم عليها يتردد يمينا قبيلا مجتمعا جديدا والمسابقه الامه يمينا وتجي اول ta fi kyau wa ashrafa ta fi daraja kuma na shi musamma da kai shi ne musamma da shi ne ita ce al'umma da ta fi kowace kyau da daraja ana wanda da kuma da jami'i ya san ba a taɓa yin wata al'umma mai kyau kyau ba a yi zuwa jiki ba al'umma da za su da rayuwar ya faɗa su bi ya ce a yi za a yi a cikin shekara da ta kuma da irin duniya an ba ta yi wata rukun duniya ko a ƙarƙashin su saboda wata tafiya in mai kyau har yanzu ba a samu shugaban da ya samu yin wannan a darajar da mutunci da ya samu wasu al'umma a kan yi kan tsoron nasara wa ayyuka kuwa liman yaki na da musamman a ɗan ya kuma sanyawa wannan matsaloli da musulmi na wannan al'umma ya tsara ya maka hali kan kan yan musulmi ba kuma da baru hanya da za a warware a warware matsaloli wanda yake sannan fasar da rukin zaruriyar su a da sai da ɗan adam jirgin ɗan adam ba ki ɗaya sai da ɗan fara su a da ya samu ya nufa ya jawo wani numfashi idan mutum ya sha wahala sannan sai ya fita daga wahala nan sai ya nufa a wahala nan ba ta wani gudu wani numfashi ya yi wannan ya ce ma ɗan fasa su a da ma'ana mutum an fita daga wahala ne akwai abubuwan da ya zama su magana da Allah wa sallama ya dawo yin da ya dawo shi ka sai ya huta ya samu nutsuwa ya dawo wani lokaci ya shiga da alhamdulillah ko da ba su musulmi ba sai da suka sami albarka shirin magana da Allah wa sallama shi ke da ba a da kana kan bi a tsari ba fi bayanin zamani bayan ku ya wahala a duhun zamani shi ne bayanin bayanin duba a cikin dan ba ne wahala gurbin da kawo wani ruwa na su yau wanda ya ji gurma da rukun gurman duba ne da ya ji da rukun gurma yau an yi yanke za ku ce ila da ta wata ne ne na amfani da kibaru amma ba su da ya da ya ji da gurma ba su ma'ana a lokacin da bayan mutane sun fita sun wahala daga harkar duhu duhu ya yi duhu bautar bautar a kan kawo ko duhun na yi da haka dubbar da ya yi wasu da ima ba wa wasan kalmomi ne hali da ke fiye da wuyar da abubuwan masana sabu ba wa wasu da hali ne ba ne ba a kuma cikin zuwa da wasu da wasan ya yi kuma da al'umma da shi sahabbar da ba ci wani dubbar kai ya fi da sauran dukkan wata amma da ci wani dubbar ne har sai da su ne magana kai a zama ne منهم يروح وفي أمين الجدار ليس وجودي هذه المعنويات الشامعة تولد وتمعني تمس أيام صدري أمسيا ما توفى الشامعة من يوم ما توفى تكاملت عناصر المزرع تنادى لأن أكون أول استعادة مزرع من الأرض أقول الأرض والأمة تولد تكاملت سبع كمال سبع يوم الذي قلت أن يجب abubuwan da suka haɗa wannan al'umma ɗin wannan sabuwar al'umma ɗin allazi wajen kunta tilawat zamani wanda ya wato ya kusanci dukkan likitan gidan zamani mafi da ya ana yin kawai da ya wani abu da suka kuma zai magana da larabci ne irin zamani mafi da ya ana kamar karanta da ya وعلى سوى إن لم تكن من الناس تمر كرم من ولا تكرم من دون المعنى أو هو لسنا لسنا ليه تقولوا تقولوا تقولوا الأمة تعرف تنشيد duk wani tsare-tsare waɗanda ba na musulunci ba kuma ta iya cin mura a kansu hatta sauran a wani hada a sai da sun suka juya suka waɗanda tunanin da na mara tsaro suka koma mai kyau ya kuma manjara tarihi wannan ya kuma wannan tarihi ma'ana zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya san da tarihin duniya da bayan me yake yi da wannan da ba ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la ba wa kan wannan duniya ba da kima ba da mutane ko ba su ji da ko ba fa'ida ba su ji da ko ba kina lokacin da aka yi kalifiya da ta'addu abi waqas ya tura wakilan zuwa wurin musu da kuma yadda take shugaban baya a wajen kujera da suka shigo cikin baya da ta yi wasu ko a wasu shugaban baya da su suka yi a wasu ba a su abin da suka yi da ya cikin wadata bai yi ba da ta rasa wani yake yi ba a lokacin da suke gida da ya rasa wani ba wa wani da ta suka taso abubuwa da bai da wasu a kan dole su ka kuma su ji kuma wani ne su zo da sako ne daga Allah ya su kunta mutane daga roƙon wani Allah zuwa wani Allah kuma idan har a shirye waɗanda mutane ne to su zo su kira ila ila na wasu ne kuma haka ba da mutum ne mai a ga a hada da kuma da kuma in ba ta ake na wani tafiya na wani Allah zuwa ba wani ne wani shi ne haka mutum yake a yaki kaza a wasu su kuma suka fassara wannan babu kasar da matsayin wani shi ne haka lokacin da aka koka a cikin koka cewa alhamdulillah da wasu kasa mai kasar da kan ya ake kasar ya ba kasa a lokacin da ake kasar ya ba sai suka fassara abin da ake yi to kasar da ya ba shi ke da ya ce kuma zuwa da kuma su a da kuma da biyar da hakan Allah ya ba